الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau a cikin ga watan Rajab shekara ta 1441 bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da sha biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba manta ba a satin da ya gabata mun tsaya aya ta hamsin da takwas a darasi na takwas da muka biya za kuma mai dawo kan daidai wannan ayar aya ta hamsin da takwas a cikin wannan sura mai albarka suratul nur ya ayyuhal ladina amanu yasta'dinkum alladina malakat aymanukum muna roƙon ubangiji madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ya ba mu ikon aiki da abin da za mu bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم قوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأمن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات زينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم Allah madaukakin sarki yake ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka ba da gaskiya liyastadinkum alladina malakat aymanukum lalle waɗanda wato hannayenku suka ribata su ne bayi su nemi izinin ku والذين لم يبلغوا الحلم منكم hakanan waɗanda ba su balaga ba daga cikin ku su ma su nemi izinin ku kafin su shiga gurin ku ya Allah madaukakin sarki ya ji wato salasa maratin a lokuta guda uku wajibi ne yayin da za a shiga gurin magidanta mai gida da matar gida to wa'annan da suke kai komo a cikin a cikin gida wajibi ne su nemi izini a wayannan lokuta guda uku sai Allah ya ce min kabri salatil fajr na farko shine kafin wato sallar alfajr shine kafin sallar asuba lokacin da dare ya riga ya tsara har zuwa lokacin da wato za a yi sallar asuba duk lokuta ne guda uku da ya zama wajibi a nemi izini a kan sannan na biyu Allah madaukakin sarki yace wa aina tab'una siyabakum da lokacin da kuke tuɓe kayanku mina zahirati na lokacin garjin rana bayan an yi sallah azhar akan dawo a kwanta shine lokacin kailula wa min ba'di salati al-isha haka nan bayan sallar isha shi ma shine lokaci na uku sai Allah yake salatu auratin lakum wannan lokutan guda uku al'aura ne a gare ku abin nufi sau da yawa akan samu mutum ya bayyana wani bangare na al'aurar jikinsa yayin da yake wato kwanci a daidai wannan lokacin ko kuma yake hutawa zai sa gajeren wando wani ma ya- daga shi sai gajeren wandon kawai wani kuma daga shi sai yan bet haka ko yan singileti ita kaɗai zai sa a jikinsa yana hutawa domin Allah ma ɗaukakin sarki ya ba shi dama ya huta da babu haramci a ciki. to duk wayannan lokutan ana buƙatar yayin da yaro ko mai hidima baiwa ko bawa zai shiga gurin mai gidansa ko uwar gidansa a wannan lokacin wajibi ne ne mu izini ko kuma wanda kun lura da kyau sauran lokuta an ba shi sauki a ciki yayin da in ba wannan lokutan ko ba danka da yarka in za su shiga gurin ka sallama kawai zai lokacin da ɗanka zai shigo kamar yanzu ba bayan ijayi wani in ɗanka zai shiga gurin ka zai ya ce assalamu alaikum kawai sai dai ka gan shi ya danno ba kai da faɗin da za ka yi man na sallama ne amma wayancan lokutan guda uku ko dole ne a koyar da shi cewa bayan sallama sai ya nemi ilimi don ka koya ma wayancan lokutan guda uku zai ga ya ɗauka a ɗabi'a ta gaba ɗaya ma saboda wani watakila ba zai iya bambance wani lokaci ne bayan a min kabrin salatul fajr da waje ne kaza waje ne kaza ko wani lokaci ya zo haka aka fito ya nemi izini amma an bai nemi izini ba a sauran lokutan to ba ba bane biye ba lokutan da suka zama ma wajibi su ne guda uku to shine Allah madaukakin sarki yake wato wayannan lokutan laisa alaikum wala alaihim junahun babu laifi a gare su ko su yaran ba su da wani laifi ba da hunna bayan lokutan nan guda uku dan yayi sallama kawai ya shigo ma dai ba laifi yayi ba tawabuna alaikum saboda kai ko mu suke in ka koma gida yanzu in kana da yaro karami dan shekara uku zuwa hudu sai ka gaji da korarsa ya shige ya fita kace zaura ya tashi ya kuma kafin aka ankara sai ganshi a wani gurin to shi ya tawabu in ya fita ya shiga wani ɗakin mahaifiyarsa nan da nan za ka ganshi ya kuma dawo ma wani lokacin ba ma za ka ji motsinsa ba sai dai ka ganshi kawai a bayansa to yi da Allah yake tawabuna alaikum yadda mage take wannan tawabun kai komo ka koye ta ta dawo haka shi ma yaro yake sai ta zuwa ya dawo shi da tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd tashin ku yana amfanar sai Allah yake kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat kamar haka ne Allah madaukakin sarki yake bayyana muku ayoyi wato a gare ku yake bayyana a- ayoyi a gare ku sai yake cewa wallahu alimun hakim lalle Allah madaukakin sarki alimun masani ne hakim kuma mai hikima mala yake walamma kanat hadhihi al-ayatu muhakkama walam tunsakh bi shay yayin da wannan aya ta zamto muhakkama ce ba shafe ta da kowace aya ba tana nan har yanzu amma kai ka ce ayan sabuwa ce wa kana amalun nasi biha qalilan jiddan mala yake amma masu aiki da ayar ba ba su da yawa ba su da yawa kwata kwata mu kan mu mun san da haka cewa an kara abdullahi bin abbas zalika ala nas abdullahi bin abbas da kansa sai da yawa mutane inkari akan wannan magana da muke yi yace daga sa'id bin jubair qala qala ibnu abbas tarakan nafi salasa ayatin wa lam ya'malu bihinna abdullahi bin abbas yace mutane sun ba zamanin sa yace mutane sun bar ayoyi guda uku ba sa aiki da su yace ta farko ya ayyuhal ladina amanu liyasta'dinkum alladina malakat aymanukum zuwa ƙarshe sannan yace ta biyu wai za a zara likitma ta ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhu waqtuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa ba za mu ji ma'anar ta mun kuce ta a baya amma za mu gane cewa ba amfani da ita cewa idan za a yi rabon gado ya ka samu yan uwan da ba su da gado gaba ɗaya suka zo kallo ya Allah madaukakin sarki yake san mutu wani abu a wannan dukiyar gada yayin da za a rabon gado farzuquhum waqtuhum har a tibaji ya dauka a bar sannan bayan wannan bayan an ba da qulu lahu qawlan ma'rufa sai sai hakuri kun ga abun ne ba yawa ana yi sosai ita ma ibnu abbas sun zamanin da yake ba amfani da ita sannan tauke ta inna akramakum indallahi atqakum mafi girman ku a gurin Allah shine wanda ya fi tsoron Allah mafi girman ku a gurin mutane yanzu wanda ya fi kuɗi ko ba haka bane yawa ko ajiya za a bayar da sai a duba a ga waye alaja nan tantan to jire zaman masallaci saboda tsoro ake kare a fili saboda haka shi za a ɗauka a bawa yawa na gashi a fili ne ke a shi ne jire jaram saboda haka shi za a ba a ajiya to kaga wayannan ayoyi guda uku yace ba amfani da su Muhammad Aminu Shankiri Allah ya masa rahama lokacin da yazo yana magana akan wato wannan ayar yake cewa Imam Shafi yace ya ya kai to shi da yanzu zai ɗauki aya guda ɗaya ce wacce da muka biya da yasta abin kuma ladina malakat aymanukum yace mutane ba su amfani da ita Muhammad Amir Zakiri a Zuwawul Bayani ce ina ma shafi ya dawo yanzu yanzu ya gaba aya ɗaya ce ba amfani da ita wani ka Qur'anin ne ba amfani da ita ni Zakiri kuma haka ne ba aya ɗaya ce ba amfani da ita ce gaba ɗaya Qur'anin ne ba amfani da ita Allah ya kiyaye zo da haka sai yace imamu subi yace kana unasun min as-sahaba radiyallahu anhu yuhibbuna an yuwaqa'u nisa'ahum bi hadhihi sa'at wannan mun biya shafin da yake saboda haka wannan shine darasin da ya kamata mu dauka dan gani da wannan ayoyin da muka biya to sai Allah yake wa idza balagal atfalu minkum da zarar wayannan yan jariran da cikin gidanku sun kai matakin balaga minkum al-ulama da sun kai matakin wato yin mafarki shine na balaga bal yastadin to in za su shigo gurin ku tune mai izini kamar ta'zanan ladina min qablin kamar yadda kowa zai nemi izini kaida kenan kaga da san an ba su ga wasu lokuta to yanzu da zarar yaro ya balaga a gida to yadda kowa dan waje zai nemi izini wanda ba muharrami ba shi ma haka zai nemi izini in zai shigo ma gida Ila ga wasu na da wani tsari da doka wani karga kaban yanka ka daina shigan mu gida wasu har yanzu wasu suna kan wannan tsarin to in dai kaban yanka to za a muku wani bangare nan ku ka daina shiga gida to wannan ina sati biyu da wuce ya kamata mu bi menene adabul isti'ran da ake magana akan kowa da kowa da wanda ya shafi kowa malamai suna kawo su guda takwas karkashin ayar wai za balaga al-atfal minkum al-huluma falyastadinu kama sta'zana alladhina min qabli sai suka kawo hadisi suka ce annabi ali da ta zama yake inna ma ju'ila al-istizanu min ajli al-basar an san ya neman izini ne saboda abin da ido zai gani hadisin bukhari da muslim to ga abubuwan guda takwas zamu bi na farko mala yake ai lam alhamaka allah sawaba ka sani allah ya ba ilhama ka dace da dini yace annahu yusannu laka an tuqaddima salama qabla al-istizan an sunnanta ba ka fara yin sallama kafin ka nemi izini eh kenan na biyu wa kuna an yaminil badi aw shimalihi inda al-istizan ka tsaya a gefen a daman koba ko hagu yayin da zaka nemi izini ri'ayatan li hurmatil buyut dan ka kiyaye alfarmar gidan ba daidai bane yanzu ga kofar nan sai a tefinta ina sallama ana hango cikin gidan ba daidai bane dai dai da zaka da ka kunkuta kai sallama shine abu da biyu na uku wa zar an tambura fi baiti dan illa illa bi idni ka kiyaye sai ka mutane gida in ba da izinin su ba shi za muke kalubalantar mutanen da suke shige mutane gida sai yayin da aka yi mutuwa kawai daga mutane sun shige cikin gidan mutane gaba daya sun tafi idan bayan an shiga kuma sai ta kallo ya kalli sai ya kalli nan sai a fitowa za ka jira to a shi ɗaki uku ne ina ruwanka da yawa al'ummar mu wallahi yanzu haka ta koma shi za mafi alkhairi kawai ku tsaya a wajen idan ka je ni wata ɗabi'a na ɗauka yanzu ma idan an ba mutuwa idan na je na san wanda aka wani na muku sallama gurin da za ni kawai idan na yi masa tajiya tashin dai fani imani yadda al'ummar mu ta koma yanzu al'ada ne ma take tafi ƙarfin addini to sai kuwa wanda za ga ta zo kurkuru ana ji ana gani tana gani abubuwa yanzu kwanan nan wata ta'aziya muka ji a satin da wuce wata bayan Allah ta rasu shekar ta ɗari da shabiya ta rasu amma wai ba za a kai ta waje wani ɗan ta ya zo tun karfe biyu ta mutu har da ana tsaye biyar da wani abu wai shi ake jira kowa an hallara ga mutane sun doke sun fi ɗari wai shi ake jira da yawa wata asara aka yi musu na wannan ko ni ba tsaya sallah ba sai karfe shida tun karfe me ake kiransa biyu da wani abu wasu suke tsaye wai suna jira sai ya zo tsakani da Allah idan baiwa Allah nan ta dawo yanzu kai alfarma akai mata kenan wallahi sai ta tsine wanda suke mata wannan abu tun a jihar ba karfe ɗaya da wani abu wai ya tafi ya ji ya je Abuja shi kadai yake jira saboda shi zai kawo ƴan gwamnati shi ne kawai ya da kasuwa lafiya da amma duk wani wanda ya cancanta ya tsaya a kansa da ƴaƴanta da wasu suna nan duk suna nan kaga al'ada ta fi karfin addini yanzu ta danne addini bayan ga hadisi nan ba da yawan al'umma sun biya shi cewa idan aka ɗauko gawa ita take bayani cewa bayan Allah ku sauri ku kai ni saboda alkhairin da take ganowa in dai ta mai kirki ce haka take faɗa idan ta banza ta shi ne za ta rika cewa wani yanzu da kai za a kai ni da kai za shi ne amma duk wanda zai mutu naku mutum sama da ɗari shi zo shi masu Allah ba za ku kyauta ta da towa to kun ajiye shi kawai wai ana jiran wani wannan al'ada kenan yanzu duk ta fi karfin addini ko kuma idan mutum ya ba sani yana jin tsoron kai zama bari a cikin dangi dama ko matasa da muke karatu da su ina gaya musu sai ka ba a hankali idan kafkar ba kai ne alfa da omega a familin ku wakan jiru ka kyale su kawai Allah ya sani ya ga kai abin da ya dace kai sauran ka kyale musu amma ran da ka samu dama dama ta zo kanka to shi kenan sai kai amfani da ita amma yanzu da baka da dama akwai wanda za su ce su ne suke faɗa a cikin ka jiru amma dai ba ka goyon bayan abun a zuciyarka amma wallahi al'ada za ga mutum tsoro ma yake ji ya fito saboda kai zama bari ya bayyana abin da yake daidai kawai al'ada ta danna komai ne saboda haka wannan ba daidai bane yana da yake ababen da wato suke danne kullun karatu yake amma aikin baya yake ba aiki ne sannan na hudu wata zan salatan ka nemi izini sau uku fa in lam yudan laka in ba baka izini ba wakila laka iya ko aka ce ka dawo aw lam tajid ahadan bidar ko baka samu kowa a gidan ba to aka ce ka dawo ka dawo kawai ba tare da ka ji haujin mai gidan ba ko masu gidan in an ce ka koma ka koma mun biya wannan wai kila da kuma jawu bar jawu na biyar wasu maka idan ka zo kai sallamar aka ce waye to ka faɗi sunanka aw ma tu raba bihi ila kila ko kuma abin da aka sanka da shi da aka ce da kai man bil bab wala ta qul ana karka ce ni ne kaiwa wani ya zo wa annabi sallama annabi yace waye yace ana annabi yace ana ana ana wato kage yana bayar maka da martani ni ni kaiwa sai ka ce ni wani in wanki da guga kake ka ce wani mai wanki da guga yadda zai gane wani mai kaza idan ka faɗi wannan in ce ka yadda za a fahimta sannan na gida wala ta tuwil baba bi ono kar ka boka rika boka mutane gida da karfi dan za gone da kasan tashi hankali za ai wai bugu yaji saboda haka kada kai wannan na bakwai kuma sannan wasa'dan inda siyari wa lin siyari min wa walin sirabi min al majlis lokacin da ka zo wato zaka bar majalisin da ka zo kai wa sallama to idan zaka tafi ma kai sallama ko kuma gidan da ka zo lokacin da ka zo to karar a neme ka a rasa a ce ai ya gudu an ba ka guri don wasu na haka sai da ne yaji a rasa ya gudu kun kaje gurin mutum kar ka tauje sani ba domin akwai matsaloli bayan rashin jin daɗi idan wani abu ya faru ko an ɗauke wani abu za a zance ka ko don ba kai sallama ba kwarai kuwa sannan na ƙarshe shi ne wata zan alama harimi ka ka ummi ka nemi izinin maharramin ka ko da mahaifiyarka da yar uwanka ni kai la ya kawo basara alama na yan saboda kai idanun ke fada ga abin da bai dace ba kaje ka ga sun yi daurin kirji ko abin da ya kamata wani to shine wai za ba daga lafalin minkum al uluma fan yasta'dilu lalle su ne mai ilimi kamar ta sanar da jina min kauli kamar yadda wanda suke kafin su suka nemi izinin to kaga nan menene to shi ma malamai sun tattauna akan wato idza balagul uluma malai yake idza balaga al atfalu alladina idza kanu yasta'diluna fil awrati salat ai idza balagul uluma wajaba alaihim an yasta'dil idan sun fara mafarki wajibi ne su nemi izini ala kulli hali a kowane hali kowane irin hali sai sun nemi izini wa in lam yakun fil awrati salat ko da ba a wannan halayen guda uku bane sai sun nemi izini to yake yaro yake balaga Abu Hanifa anaka fahimtar dini idan namiji ne sai ya je karanta ta ko ya balaga wannan shine ra'ayin Abu Hanifa shi kuma idan kuma mace ce shekara 17 wannan shine ra'ayin Abu Hanifa namiji 17 a mace 18 mace 17 Imam Malik kuma dukan su 18 a ra'ayin Imam Malik kenan amma Imam Ahmad da Imam Shafi'i cewa da zarar sun je kara shajiya da mace da namiji dukkan su sun balaga to kaga wannan abin da yasa kaga wannan bambancin ra'ayi kan ba na ci akai gwara gwara ma ra'ayin Imam Shafi'i da Imam Ahmad saboda ruwayarwa hadisin bukari da muslim na abdullahi da umar lokacin da za a tafi yakin uhud ya zo annabi alaihi salatu wasallam ya ce ya koma ba za a daji ba yayin yarinta da za a koma ta buka a shekara ta hudu sai kuma aka kyale ke ta sai wanda suka ce yanzu ya balaga ke aka yi shekara ta biyar a lokacin shine duk da cewa ba nasi bane karara da ya nuna balaga akan haka ba nasi bane haka ake ne wasu malaman su gaske ji sun dan fukancin dalili sun dan fukancin dalili amma abin da yake daidai wato in ka dauki wannan misali duk da wasu masu mai da martani akai sun ce ai annabi alaihi salatu wasallam ya mai da ibnu umar ne saboda ba zai iya daukan makami ba ma a lokacin ya dauki takobi sai a ga tsawon da kare ya fi tsawo amma da shekara ta zago ya dan ƙara tsawo shi aka kyale shi zai iya ɗauka wasu wannan dalilin suka kawo wasu kuma suka ce a balaga yi shi za a karɓi to duka babu nan me yake nuna alamar balaga ɗa namiji da da ya mace ɗa namiji da zarar ya fara mafarki kawai ya balaga ko da bai kai wannan shekarun ba don kawai wani ya makale a iya wayannan ya ji an ce ga can wato an sami wani waki kamar yadda muka faɗa misali tsakanin ibn hajib ina ji shekarar sa sha biyar mahaifin ce ɗauki abu ya biyu mahaifin ce ya aure ne shekara sha biyar sannan muna yawan faɗa tsakanin tsakanin amru bin al'as da Abdullahi dan Amru dan a shekara goma sha ɗaya ne. Da shekara sha ɗaya ya girmi ɗansa shi ne misalin da nake. Da shekara sha ɗaya ko ba zero a layin nubala da karanta tarihi da za gani. Da shekara sha ɗaya ka ga ashe ko ba shekara sha biyar ba za a iya balaga. Shi ne wanda suka ce yana da alaƙa da environment. Auna ka gani yanzu garin da matar da namiji wanda ya taso a jo inda suke da sanyi da wanda yake a sakkwato ko barno wanda yake gurin da ake da zafin gaske za ka a shekarun su daban kai ku ɗaya hasan da huzaini ka kai su makarantu kowane a wani gurin sai sai ya riga ɗaya balaga ina da yawa to shi sa malamai suka ce guri ma yana da alaƙa da mu wato balaga shi sa ba za ka ware shekara ka ce ga shekarun da shi ne shekarun balaga ba kawai alama ta farko ita ce babba kuma shi ne mafarki shi da magabata idan yaro ya fara tasa yana shekara tara in namiji ne zai su koma samun shimfiɗa ba wato shimfiɗar sa da cikin sa zai zama baki ko mai duhu yadda da ya gara yi mafarki uwarsa tana zuwa tashin sa dama za ta yi lura da shimfiɗar sa in yi mafarki za a gani a cikin shimfiɗar sa ko bai sani ba za a gani saboda haka daga lokacin ba a canja war mataki idan mace ce kuma tana shekara bakwai ce ko da shekara biyar ko shida sai a fara mata shimfiɗa da kuma fari farin da ci da zarar jini ya ɗiga za a gani ko ba ta so a gani za a gani amma da yawa yanzu yan mata a wajen suke ala suke fara al'ada farai ko da yawa wata za ta fara ta shiga wani yanayi har sai wata biyar shida bakwai wata uwar ba ta sani ba wannan shi alama ta farko babba kuma a gurin tsarin miji ta biyu shi fakewar murya idan muryarsa ta fake to alama ce ta cewa ya balaga ko da bai mafarki ba inda wata ita ce yanke babbar kamar yadda na faɗa sannan ta uku shi ne fitowar gashi a hammatarsa ko mara ko kuma gashin baki ko gemu wannan da alamu ne na balaga a gurin tsarin ita kuma mace bayan al'ada a ga wato mamanta ya daga sannan ita ma za a fara ganin wasu alamu daban-daban bayan al'adar nan mamanta ya daga sannan fitas ɗinta suna fita na mata da zarar wannan sun bayyana to ita ma ta balaga to kuma wannan shi ba na taɓa karanta wani labari da ina ji da jimawa da aka nuna har yanzu wata kila da zan ke tuno suna abin kai duba yusuf za gani wadda take mafi kankantar shekaru da ta haihu a duniya in dai ba man tare ba shekarun ba su fi da zuwa bakwai ba ta haihu kuma a amerika da suke hana auren wuri a amerika kaga shekara bakwai ta haihu shekarar ta nawa ta ɗau juna biyu kenan shida da suke zagin mu muna auren wuri to su ga can zinan wuri ake
wanda ta haihu da in ka duba wannan mutum mutum ya duba kai ko yau in ka duba da darjiya wanda ta fi kowa kankanta shekaru da ta haihu a duniya za a nuno ba ita wanda ta fi kowa kankanta shekaru da ta haihu a duniya yar america ce ba kasar laraba aka same ta sau da haka wa'annan duk alamu ne ana ƙara faɗan wannan dan ka zama ala haziri mutum ya yi ta a taron tsaye kenan wajibi ne ka kula lokacin da yarinya ka ta fara tasowa kan gada wara da zuwa take ba baya dan a daidai lokacin da an tuci yarka an gaba da wajibi ne kuma shi ne abin da ake yawan faɗa shi da aka ce wanda ya ɗauki nauyin ƴaƴa guda biyu mata an suka balaga ya aurar da su annabi alaihi salatu wasallam ya ce za su zama maka kariya daga shiga wuta saboda hatsarin kula da su hatsari ne da su wato tarbiyyar yaya mata ni za ake so ka sa hankali sosai a kan saboda haka wannan shine alamar balagar kiyamati cewa da zarar ta fara al'ada babban kenan da zarar ya fara mafarki shi ma babban yayi amma wayanta abubuwan alamu ne duka saboda haka karka yadda ka bada kofa ka zo ka ga wani dan makota ne yana wasa da yanka a ce wai wasa ciki ba daidai bane ai ba shi ba kanin mala'ika jibril bane ita kuma ba kan wannan na Maryam bane saboda haka sai ka dauki matakin da zaka kare wannan wato kofa to idan Allah madaukakin sarki yake to wai da balaga da dabalu minkum al-ulama fa yasta'dini da zaran sun balaga su nemi izini kamar ta ganan ladina min qabli kamar yadda waɗanda suke kafin su suke neman izini wannan shine ka'ida kamar yadda suke neman izinin su ma su nemi izini kadalika yubayyinu Allahu lakum ayati kamar haka ne Allah yake bayyana muku ayoyinsa wallahu alimun hakim lalle Allah madaukakin sarki alimun masani ne hakimu kuma mai hikima saboda kan wani ya zo yi wa Allah gyara a bisa hikima ta yi wannan abubuwan duka ya ajiye in kana so ka zauna lafiya ka bi ka'idodin kawai yawwa to sai Allah yake wal qawaidu minan nisa haka nan kuma alkawai jam'i ne na ka'id ko ka'ida ka'ida ce sai wanda ka sani ko kuma ka'ida shine wal qawaid min an-nisa wannan wata kamar sai wata da matsala sauki ya take da kirkin ke kawowa ya buɗe an gane ko wal qawaid min an-nisa Allah madaukakin sarki yake haka nan waɗanda suke alƙawari min al-nisa su ne wanda suka yanke kauna suka yanke kauna daga cikin mata daga al'ada ko haihuwa su ake nufi su ne alƙawari min al-nisa wanda ta daina haihuwa amma ba wai wato tana da ƙananan shekaru ba saboda girman shekaru kawai shekara sittin da biyar zuwa sama ko sittin ta daina haihuwa to su ake magana su ne alƙawari min al-nisa allati la yarjuna nikaha wanda ba ka bukatar aure shi ma malamin suka ce dole sai ka kula waɗanda suke yanke kauna da garin al'ada ta girma ba wai sai rashin yi kawai ba domin akwai wanda ba ta al'ada a shekara biyu sau ɗaya wata kuma shekara biyu ma take yi sau ɗaya wata shekara uku wata ma shekara hudu take bagla da malaman wato wannan suke faɗa ne sunansu a malaman fiqh shine alfadara kenan alfadara wanda kaga aka take ta wannan ta shiga aiki shine wasu malaman sai su bata fatawa ko kuma a kyale ta tunda tana jini sai ta yi uku shine alqawaid min an-nisa'i allati la yarjuna nikahan wadanda ba ka bukatar aure walaysa alayhin junahu to babu laifi a gare su ko kuma kaga alladina la yarjuna nikahan kaga karamar yarinya da bata fara al'ada ba ita ba wanda ita banda wanda ba ta al'adar su da kananan shekaru wanda shekarunta ya kai 65 zuwa sama ko 60 ta daina haihuwa kwata kwata ta manyanta ba an ganta ba za a yi sha'awa ta matsayin matar da za a aura ba ita ake nufi wallahi yake balaita alayhim na junahun babu laifi a gare su su irin wayannan an ya gane fiya ba hunna su tube kayan su tube kayan su wanda su za su lulluba a saman jikinsu wanda zai lullube a dansu kamar hijabi ko kuma shi ta akwai kira'ar ibnu abbas da ibnu mas'ud cewa an yaba an jaladi bihinna a wannan kira'ar su cire jilbabun babu ne yanzu da tsohuwa ba ta sa hijabi ba amma ba ta bayyana ado ba guraren ado sai ya dauke kawai doguwar riga ta sa dan za a ga wani tsofaffin a ƙarshe a sai karbe ta tsoro abin ba haka ko tana tafiyar ta to fa laita alayhin najra'un babu laifi a gare su an yaba ana tiyaba wannan su tuɓe wannan wato mayafinsu ko kuma hijabi ko rigar da ake sawa a matsayin a baya wannan doguwa da aka ga laraba yana sawa bayan after dress ita ma wadda take naira muka bar rigatin jikina ba wadda za a bayyana mata ado ba karara a wadda za ta rufe kayan adam dama shi hijabi rufe kayan ado yake wadda za ta rufe kayan adam ita ake magana to sai Allah yake wa an yasta'fidna khairun lahunna amma su ma matan su kane su kansu tsofaffin su kame su lullube jikin nasu biya ba da gaidi tsohuwan ba ta sayin jaji ya fi da akwai wanda zai je tsubu za a bashi su dabar bokan sa zai bashi ce amfani za ka yi da tsohuwa an shi ne laraba suke cewa wai li kulli li kulli sati illaki wai da abun da ya bada akwai mai tsintar da ba riga ta za ka ji da ita wani yana ganin zai ga ita sai ba haka ne lokacin da kai wani lokacin yake zo to wannan da kake ganin cewa gashi nan muna gani ana ta faɗa cewa an yi wa mahaukata juna biyu ka ganta mahaukaci ya tana yawo a gari amma ka ganta da juna biyu ruwan kwata ta sha ba ruwan kwata ta sha ba wani aka ba wani tindabarin cewa an yi ne mahaukaci ya zai kuɗi shikenan ko zai samu mukami ko zai kaza ko zai kaza shikenan sai Allah yake su kan zuwayen nan da aka yi musu saukin zakane shi ya ba da kai a gare sai Allah yake wallahu samiul alim lalle Allah madaukakin sarki wato samiul alim mai ji ne alimu kuma masani sai Allah yake na ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوت أو من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمالكم أو بيوت أعمالكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو قلبكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله فسلموا على من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون Allah madaukakin sarki yace laysa alal a'ma harabi babu laifi ga makafi wala alal arabi ko guragu wala alal maridi ko marasa lafiya harajin babu laifi a kansu wala ala anfusikum sannan kuma babu laifi akan ku kuma an ta'kulu min biyutikum ku ta abinci a cikin gidajen ku aw buyuti abaikum ko gidajen iyayen ku aw buyuti ummahatikum ko ku ta abinci a gidajen iyayen ku mata dan iyayen ku maza nan kuma mata aw buyuti ikhwanikum ko ka je gidan ƴan uwanka mazawa ko kani ka ta abinci babu laifi aw buyuti akhawatikum ko kuma gidajen yan uwanku mata ya ko kanwa aw buyuti amamikum ko gidajen baffanninku yayyen mahaifi ko kannan mahaifi aw buyuti ammatikum ko gidajen wato innoninku su kuma yayyen mahaifi maza ko mata kai yayye da kuma kanne aw buyuti akhawalikum ko gidajen wato kawunnanku kanin mahaifi kanin mahaifiya ko wan mahaifiya aw buyuti khalatikum ko kuma gidajen kannan mahaifiyarku wato mata kanni ko yayi aw ma malakum mafatihahu ko abinda wato kuka mallaki mukullinsa shine shagon da aka ajiye kake nan na kula da shi provision ko wani shago babu laifi kaɗan taɓa wani abu aw sadiqikum ko gidajen abokanku sai Allah yake laisa alaikum junahun babu laifi a gare ku an takulu jami'an ku ci tare aw ashatan kowa a yi sabi wa kai aka abin da ake kowa ya zuba babu laifi bai da da kaltun buyutan da zara kun tashi shiga gidaje fa sallimu ala anfusikum idan zaka shiga gida ko gidanka ko masallaci ko wani guri wato gidanka da ba kowa a ciki fa sallimu ala anfusikum to ku yi wa kanku sallama kace assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin kaje da dakin ka yanzu kaje ka bude sai ni kadai ne da bai sai kai wa kanka sallama to sai Allah yake tahiyatan min indillah gaisuwa ce daga ubangiji madaukakin sarki mubarakatan mai yawan albarka tayyibatan mai dadi kadalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat kamar haka ne Allah yake ta bayyana muku ayoyi ba shi za ka yi na Umar yake in ka san ma'anar suratul nur kai kai aiki ne da zaka zauna lafiya a rayuwarka duk inda aka matsa sai ka ji Allah yake kadalika yubayyinu Allah kamar haka ne Allah yake sai muku bayani cewa kowa bayanin da ake so ake yi ne la'allakum ta'qiluna dan ku zanto masu hankali to wannan ayar yana da cikin ayoyin da malamai sun karu juna mai yawa akan ta wato akwai wato bayanai da aka yi da yawa amma manyan da suka fi fitowa cikin bayanan da malamai suka yi guda biyu ne na farko shine wannan suke cewa laysa alal a'ma haraj wala alal a'raj haraj wala alal marid haraj wala ala anfusikum iya daidai wannan gurin aka ce zance ya kare cewa ana magana ne babu laifi babu laifi gani da aka ce ga wa makaho da gurgu da mara lafiya babu laifi su yi ne ya kace babu laifi don ba su je jihadi ba shine ma'ana ta farko ne dalilin suka dauko aya cikin suratul tauba da Allah yake laysa 'ala du'afa'i wala 'ala al-marda wala 'ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasuli ma 'ala al-muhsinina min sabilin wallahu ghafurur rahim wala 'ala alladhina idza ma atawka litahmiluhum qulta la أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع لألا يجد حزنا ألا يجدوا ما ينفقون suka kawo wannan aya Allah yake cewa babu laifi ga waɗanda suke raunana ko marasa lafiya ko waɗanda ba su samu abin da za su ciyar ba kaga a yakin ta buka ne aiko ba su samu abin da za su ciyar ba babu laifi a gare su idan nasahu lillahi wa rasulihi ma alal mu'minina min sabil sai Allah ya kara da cewa wala alal ladina idza ma atauka kuma babu laifi ga waɗanda za su zo ma li ta'mila dan ka ba su abun hawa kace da su la ajidu ma ahmilukum alayhi yanzu ba ni da abin da zan dauke ku a kansa ba ni da abun hawan da zan dauke ku ne da wannan sai su juya wa ayyuhum tatibu min ad-dam'i kaga idanun su suna zubar da hawaye haka nan saboda damuwa Allah ya ji duma yanzu ko na ban zaba abin da za su ciyar da addinin Allah ba su sahabbai idan ba su samu kuɗin da za su kawo a taimaki addini ba kuka suke yi shi kuma wani yanzu ya bayar ne zai koma kukan zuci saboda su idan ba su bayar ba kuka suke yi to wannan shine ma'ana ta farko da malamai suka kawo suka ce sannan zancen gaba kuma sai aka ƙara bayani biyu aka yi a cikin ayar sannan sai aka zo aka ce to kuma babu laifi a gare ku dangane da abin da an takulu aka koma kuma matsalolinku da 'yan uwanku na biyu cewa babu laifi an takuru min buyutikum ku ta abinci a gidajen ku aw buyuti abaikum ko ku ci a gidajen iyayen ku maza aw buyuti ummahatikum ko ku je gidan iyayen ku mata ku ci abinci babu laifi aw buyuti akhawalikum um aw buyuti ikhwanikum ko gidajen ƴan uwanku maza aw buyuti akhawatikum ko gidajen ƴan uwanku mata aw buyuti amamikum ko gidajen babbanninku aw buyuti ammatikum ko kuma a gidajen waɗanda suke wato ɗan uwan mai ɗan uwan mai gunku mata aw buyuti akhawalikum ko gidajen ɗan uwan mai mahaifiyarku maza wa da kani ke aw buyuti khalatikum ko gidajen ɗan uwan mahaifiyarku mata ya da kanwa aw ma malaktum mafatihahu ko abinda duk wannan mun gane ko abinda hannunku wato ko ko abinda kuka mallaki mabudin sa shine yake magana akan yaro da ubangida idan ka dauko yaro yanzu ka bude ma provision store to babu laifi ya ci abincin da zai wato zai amfani da shi da rana haka idan dare ya yi mutukar zai kai har dare babu laifi ya ci abin da zai amfani da shi da daddare amma wannan ana magana akan idan ka ba shi dama ne kawai ba da da kai iyaka ba idan mai shago ya zo ce ɗari biyu za ka rika siyan abinci to a ɗari biyun ba ka daya ba wai ana aya tana ba da ba wani tana magana akan wanda ya baka dama ne cikakkiya cewa kawai ka kula mar da dukiya to kai kuma yadda za ka kula da dukiya shi ne ka ci abin da kai ma tsakaninka da Allah in kai ne ba za ka yi almubazzaranci ba amma idan ne ma iyaka ka yadda to anan za ka tsaya da anan rigingimu ciki wanda za ga da yawa musamman malam Bahaushe baya iya jurewa ya tsaya akan ka'ida da doka da iyayen gida suke bayarwa shi sa mafi yawanci da wahala kaga an an wanye lafiya idan aka fara harkar wani zai ko da dai ne sauri ko me zai idan ya taimaka wani amma da wahala ka kare lafiya saboda abinda zuciyarsa za ta gaya masa cewa wahala kawai yake wani yana tara masa ya manta lokacin da shi ya tara kudin ba lokacin da zai siya bai shawara da shi ba bai komai ba to a daidai wannan gaban shi kuma ganin yake kawai yanzu ya wahala yake yana tara maku jiya jiya nan wata baiwa Allah take gaya mu tace mun me ka mu siya nan garin ya tace mun da nan shagon da kake gani ya kusa da ni na wani tace kawai kayan sabjirin su ne gaba daya tace yaro na dauko a unguwa almajiri ne ta sai ta ce ya rika kulan madari abinci tunda kusa da shagonta take abincin rana ita take kama na da rawa haka sai sai shi baya cin tuwo sai take to tunda baka cin tuwo ka rika daukar 200 ka sai indomi wannan dama ta bai ka dau 200 ka sai indomi haka ake kullun zai ga mata an yi tirje a irin wannan yanayin ko ta an bulu tirje na zafi kawo dubu sha bakwai sha tana ganin an yi tunji ta dau wani abu ta baki kullum ne kuma tana baki dubu goma duk wata banda abin da take baki kawai an tayi ran nan dai da Allah ya so ka baki kawai ke sai yana da wani ujiri sai ta sa yarta tana da ya sai ta ce yarta ga ta wace mutun da ga ba sai ta ce ta zauna ran da yarta ta zauna aka yi ciniki bai zo ba ba sai ta kawo mata dubu talatin da shida ba sai ta ce to ko yau ko dan sun ga yan mata ne turi ne ta ce ko dan mutane sun ga yan mata ne suka fi ciniki wace gari dan ka ga wani lokacin ai suna da haka tabarin ko da ayi rai da zuwa a je a je ya saboda haka wace gari take ita sai ta zauna take tunda wannan yan mata ne an yi tsohuwa ce bara an gani da ta zauna sai ta ga ta yi cinikin dubu arba'in da bakwai ya ba kuna ya'yan naka da ta yi wace gari sai dubu hamsin da daya to ran da ya dawo wace gari ya zo yana zuwa sai ta ce jinjije ka yau ka huta ai ka ga yau ka ga ana dan ada ada je ka ta ƙara yin ciniki haka da ya dawo wace gari sai ta baki ta ce ba za mu gwada da ya zo ya zauna bayan an tashi sai ka ko wannan dubu sha shida sai kuma zuwa da dare ya miko mata yana tara karba sai ta riƙe to jins ne a jikin sa take tana laliba a jikin sa rawa sai ta zaro dubu goma sha takwas ta kuma laliba sai ta hau wanka mata bari ta kuma laliba ɗaya a jikin sai ta ga wani kuɗin ta ce wallahi da ta tara wajen wannan turkin da suke to sai mutane suka tare haka nan da ana zuwa da an kewa yanzu kaza wani yaro mai jiji ya tazo sai zai ce gaskiya gaskiya ba madama kullun zai cikin bankin kullun zai ba da dubu bakwai a zuwa wani bai kwana goma shi ya tara dubu saba'in haka wannan faɗa biyar hausa ba hausa ya ke yi da yawa sai wanda Allah ya kiyaye kawai gaba ɗaya take ba shiri wallahi take mun wallahi ba shiri kage yanzu ba shago ba shiri na rufe shago gaba ɗaya iya abubuwan da to sai take gaya mun wani shi kuma ya zo wucewa take mun kaga wancan bawan Allah da yake gani wani alaji ne a rangaran gaya shi kuma ya sa ɗanin sa ya cinye kuɗin ya sa Abuja ya sa ɗansa ya cinye kuɗin haka sai akwai almajirin sa shi kuma bai ko guda ke ga mai hankali ne yana mai aikin gida da yake so ya zo je zai kai shi Abuja shago shi yana harkokin sa ya kai shi ya ajiye shi saboda haka duk cinikin da aka yi zai ga yamar an yi cinikin kaza ba kaza in ya zo kawai za a je wannan abu nan da nan sai shago ya haɓaka da ya ga yadda shago ya sai ya zo nan a nan wajejen FDE wannan GRA da ke sai mafili da ya je masa fili ana tafa haka kuma shago yana ta baka kawai yaro da ya tashi dawowa nan garin zai sai masa irin ƴan karaman mota wata Honda to shi ne yana ganin ƴan unguwa ƴan zaman makokin da ba gawa ana ganin sa ya wuce da wannan motar sai aka ce ai da yake ba Abuja da wata kawai ne ya in ba haka to shi ne wannan bawan Allah da ya bi yace wallahi mutukar ba ku nemi gafarar sa ba sai Allah ya kona ku yake ni din nan ni ne kaza ya rika ga mutum yake ai ko san yadda ne da wani baya kaza wani ya cinye min kaza yake haƙa na rasa yake wannan yaron shi na sa ya rike min sara'a yake duk wannan abin da kuka gani ni ne masa yake kuma na kira iyayensa nake wannan filin da nake masa ko na mutu baya gado na sani na sani to haka al'ummar mu take sai kai ta lalubawa yi za ka bidu za su kawo mutum ba ruwan da magana abu abin cike za ka ci da kanka ana koya ma sana'a ran da aka tashi da karshe a yayi ka amma mu mutum yanzu aka dauko ka aje shi a kwari akwai wanda na sani a kwari ba shiri da kai shi shago ya koma sai da yan mata sun fi biyar ana yayin wannan kantu din nan da nan yayi sabon kantu yana ta yawo da yake ba shiri da bai shagon ya gaje kore haka ba wai yake gani yake wai duk kudin da kake samu wai irin shaidar da ka sa irin da zai sa ya manta lokacin da kai kake ga wahala bai gani ba ma wai yadda da kake sa dan me za zai kake ba nema ba kudi shi ba zai ce ba wai irin da zai sa lokaci guda gidan da kake irin da yake to idan budurwa ce ne tashi sai ka babban gida ba compatibility kwata kwata ba ko bi wai nan gidan zai nemi aure saboda akwai yake kuma ya je ya ga musu kifa akwai yake bai ga ya musu cewa shi yaron wani bane to au ma malakin mabadiya hu anan magana da ake shine in ya baka doka dole ka yi wajibi ne dole ka yi kuma wajibi ne kai ma yanzu ka bude mutum shago karka yi ya Allah da akwai wanda ake gaya man da ya bude musu shagon kullum sai zai zo ya ce a shago yana ta gaba a ce yake san wawa ke ji fafa lolo suke wasu hatta kwamfuresa jikin kurinji sai da sakon da suka biyar Allah idan ya zo shi ba irin shagon kayan abun nan ne idan ya zo zai ga kawai komai taba da sanyi a gefen karar ta biyowa da zuwa kurinji ba ya yi gonono ne shi saboda tsaban lalaci ba ya iya shiga shagon ma in ya zo sai zai tsaya a bakin shago ya ce da aka tashi zuwa wannan kayan gaba ɗaya sai sun cinye uwar kamfanin Bimco ne suka ba su aran suka ba su burinji na ka burinji sun lalata sannan da aka masu AU ko BU ne sai da suka zo suna bin wajen dubu ashirin da wani abu duk masu wannan burinji ɗin gaba ɗaya ake ba shi ke karɓowa wallahi sai da ya biya kuɗi ya kai dubu ɗari na baki kawai banda kuɗinsa da suka fi to wannan duk sakaci ne irin na bahaushe idan mutum ya tashi yin zara'a dole ka yi da ala hadirin hayi da tsayi wato keke da keke bai keke da keke cewa an kai kaza za a yi maka kaza a wani lokacin ma za ga wani bahaushen in ka bashi ka'ida in jago ne da kai wani wara ka ce to cinikin da aka yi ba san jirgi ba sai ga yana da injiyar da tsaji zai ta kiro ma abuwa amma in ya ga a wata ake baki to zai koma ya kwanta domin ya san wata ya dole gari yake ba wani kira da zai rike ma amma idan ka fito da dabaru irin naka yasan kai ma ka san me kake to za ku tafi didi amma malakun mafatihahu shine ka zama alaba sirati yawa kai kuma da aka ce wato an baka mukullin gurin za ka yi tasarrufi akan komai ka ji tsoron Allah shi ma mai shagon ya san cewa ba za ka yi sha'awar tamtam ko intanet guda ɗaya ka ɗauka ka sha a ce ka ci haramun ba haramun bane ba haramun bane sai dai ka zama mai wara'u na kace kace wannan ma ba za ka jawo sai ka ga ya maka shi ma ne jawo yanzu wanda za ka kai katan mall irin wannan kace ba zai ja ikilas guda ɗaya ba baka yi wa kanka adalci ba abin da ba a so shine ya tattara kaya bayan an zo tashi ya fita gudun gida gudun wannan shine haramun ko kuma a'a alawoyi ne manya ɗin dubu ɗaya ɗaya ya sa sa gaba in sha guda biyar ya kai saraka abin da wanda yake ce ba za ka sha wannan igilar ɗin ɗan biyar biyar amma ban da wannan ƙwarai kuwa da zarar ya koma can gurin to irin wannan gurin ne za ka gaje da CCTV don gurin kawai zai zauna lafiya ba sai kana dawowa ka zauna ka rika kallo cewa me ya kai ya komo saboda al'ummar mu ala hadirin din kenan Allah ya kyauta to shine au ma malaktum mafatiha ko abinda wato kuka mallaki hukullansa to sai Allah madaukakin sarki yake au sadiqiku ko kuma abokinku kaga yato abokinka yanzu ka zo in dai ka yadda abokin ka ne ka zo gida ga abinci sai ni kuna ta hira yake da mu ya halatta ka zanyo black din ka ce ni fa yin wani gidi ga abinci ka ajiye sai hira kace masa sai to ni fa yin wani ka zanyo abu in dai abokin ne na gaske ka zanyo ka ci dan wani a wani dama ba ka jira in dai sadiq ne ba a jiran sai ka ce yawa dan wani ne ma dabara ku sai hira ku tashi ku sai saboda haka ka janyo bulan din ka bude ka ci abincin ka ka tashi ka tashi in ma ma Allah ya isa kansa za ta koma wallahi ba za ta hauka ba in dai ka yi abokin ka ne ka ganye toyi gida to zancen rowa babu abinci sai ya ci shine auta dinde ko to shine Allah madaukakin sarki yace mana wato laisa alaikum junahun babu laifi a gare ku an ta'kulu jami'an ku ci a tare au a tatan ko kuma a sani wasan shine haji abincin kowa ya zuba yadda zai yi babu ne fa idza da kaltum sai dai mun san cewa abinci a tare yana da albarka mai zaman kansa fa idza da kaltum buyutan da zara kun tashi gida gida fa sallimu ala anfusikum ku yi wa kawunan ku sallama tahiyatan min indillah gaisuwa ce daga ubangiji madaukakin sarki shine ba da yake ce in ka tashi gida ɗakin ka ko gida ba kowa ka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin kai wannan sallama wata ba da yake ce kace assalamu alaikum wa rahmatullah malaiku za su amsa ba in ma wannan din kai idan Allah madaukakin sarki yake tahiyatan min indillahi mubarakatan wato gaisuwa ce daga ubangiji madaukakin sarki mai yawan albarka tayyibatan wanda take kuma daddada kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat kamar haka ne Allah yake bayyana muku ayoyi la'allakum ta'qiluna dan ku zanto masu hankali masu hankalta abubuwa to magana ta biyu daga cikin maganganun shine wanda suke gaba ɗaya magana tana magana akan babu ne biyu ka ci abinci da makahu ko ka ci abinci da wato gurgu ko ka ci abinci da wanda yake mara lafiya domin a farkon musulunci tsoro suke yi ci abinci da su saboda in zaka ci abinci da makahu suna jin tsoro karka fice shi tunda aya ta sauka ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili sai ka je ci abinci da wayannan cewa in makahu ne ka zo kana ci yayin da kake ci in kirani kake kai ba na aikin hajji ba na ci abinci idan na ba ne kana hada biyu dan wake ne biyu kake ci ko wani abu ka rika hada guda biyu ko uku shi baya gani gurin da yake ya fi dadi shine sai suke jin tsoron cin abincin da su kan su zalunce su to sai Allah yake babu ne a ta abincin da su wannan shine magana ta biyu gaba ɗaya kun gan kun kalli magana ta biyu duk akan magana abinci take wanda kuma magana farko shine kashin farko yayi magana akan jihadi na biyu kuma yayi magana akan abinci sai magana ta uku daga cikin maganganun da suke da yawa wanda naga malam mai radul azhar ya kawo wanda kuma gaskiya ita kalle ta bata da karbi na cewa babu da shi wai shi bara makawo ya bara gurgu yayi a yanzu makaji nawa za a gaya ma masu kuɗi guragu nawa za a gaya ma masu kuɗi ba wannan malamin suke wannan mulantin shi ba shi da kai dan kar wani su dauko shi a matsayin dalili sai Allah madaukakin sarki yake ne aya ta gaba na'am
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستعبدونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله ورسوله آمين فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله نعم إن الله غفور رحيم Allah madaukakin sarki ce innamal mu'minuna kadai dai mu'mine su ne waɗanda alladina amanu billah wanda suka yi imani da Allah a suka yi imani bi rububiyyati wa uluhiyyati wa asma'i wa sifati wannan shine imani billah imani da cewa Allah shi ya halitta komai shine af'alu rabbi shine rububiyya sannan wa uluhiyyati af'alul ibad cewa ba wanda ya cancanta a bauta wa shi da kuma asma'i wa sifati cewa yana da sunaye da siffofinsa kai yadda da wayannan duka sunan Allah ka yadda da shi wanda Allah ya rada wa kansa ko annabi ya gaya masa ba tunanin ka ba dan tunani baya rada wa Allah suna yasa aka ce duk sunan da ba na Allah bane ya rishi bai inganta ba kai har ka gaya wa Allah duk sunan Allah akwai siffarsa amma ba duk siffar Allah bace sunansa wannan ka'ida ce duk sunan Allah siffarsa amma ba duk sifarsa bace kuma sunansa yanzu Allah mudaddir mudaddir zaman amma ba za ka sa danka Abdul Mudaddir ba don ba Al Mudaddir ba sunan Allah bane Allah shi yake dukkan yanayi ana cikin zafi kawai aka dan yi sanyi tadbirin kenan to saboda haka wannan shine abin da ya shafi imani da Allah sannan kuma um wa rasulihi da imani da manzansa shi kuma yaya shine ba shi haƙoƙinsa da'atuhu fi ma amara وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع أيوة أنه بيئة شاء لي أممي sannan ka gaskata shi abin da wato ya bada labari annabi ya bada labari ko hankalinka ya gane ko bai gane ba ka yadda wajinabu ma naha anhu wa zajara kan janta abin da ya hani kuma ya tsawatar akai wa Allah ya ubadallahu ana rigima karka take ka bauta wa Allah illa bima shara'a sai da abin da ya shara'anta ana da jiwa take karka ba Allah ka bauta wa Allah sai da abin da Annabi ya tanti a kai yace abu kaza ibada wani ya tashi yana raka talbaji a cikin magabata wani ya miƙe sai raka a biyu kuma miƙewa kuma biyu sai biyu yace da shi malak yace ya zaka kai kai biyu ka kuma biyu a wannan gurin ba kuma sunan rawatib ba raka talfaji yake Allah zai mun azaba ne saboda nayi sallah yake Allah ba zai ma azaba ba saboda kai sallah amma zai ma azaba saboda ka saba annabi shi ne amsa da yawa to annabi alaihi salatu wa salam to ayi raka akal baji da raka azini zai ba ka da wani option anan bi za kai kawai shi da zai sai linka yi bi ya ƙara bi ya ƙara yi masa magana yake mallan raka akal baji da bi kawai ba yi yake Allah zai mun azaba saboda nayi sallah yake ba zai ma azaba saboda kai sallah ba amma zai ma azaba saboda ka saba wa annabi to wa Allah ya ubada Allah illa bi ma shara kar ka bauta wa Allah sai da abin da Allah ya shar'anta annabi ya shar'anta ba cewa yi kaza bar kaza to shine wa rasuli wa idza kanu ma'ahu sannan sabai idan sun kasance tare da shi ala amrin jami'a abuta akan wani al'amari wanda yake na gamayya shine wajen da suka ce jihadi kamar jihadi ko sallar idi lam yazhabu ba ta tashi su bar gurin ba za a fita jihadi goni ya suna ne ya gudu kamar da su ɗan kalori suka yi a yakin Uhud ya janye mutum ɗari uku da wani abu kaga wannan munafurci ne zalla suka gudu ko kuma a sallar idi annabi alaihi salatu wasalam ya zo kaga an sallah ake fara yi sannan ne kuɗuba to idan annabi ya fara kuɗuba ba ba ne tashi sabanin mu a yanzu kaga in sai kaga dawa ake zama to a wannan lokacin ba wanda zai tashi saboda in kai haka zai zama alamar munafiki to annabi alaihi salatu wasalam doka ce Allah ya bayar cewa in dai annabi yana huduba ya tsaya huduba kan wanda ya tashi idan kana da wani uzuri shine Allah zai gaya mana anan hatta ya sadiru sai ka da hijiri yana huduba sai kai haka da hannu sai ma haka jika innal ladina yasta'dinunaka Allah yake masu neman izinin kan za su yi ulaika alladina yu'minuna billahi wa rasuli sune wanda suke imani da Allah da manzansa a jihadi ne ko a sallah ko a taro ba idan annabi ya kirawo taro za a zauna ba wanda ya sai kai ya fice iya ne izinin annabi alaihi salatu wassalam to sai Allah madaukakin sarki yace ulaika yu'minuna billahi wa rasuli sune ke imani da Allah da manzansa fa idan ta zanuka idan suka nemi izinin ka ba bi dalili ga wani sha'anin su wani taji na sha'anin su fa adan liman shika minhu ka bawo wanda ka ga dama izini daga cikin su zaka iya wannan zai iya daga hannu yace je ka kai ma ka daga shi a'a domin an ce ga wanda ya ga dama bawa fa adan liman shika minhu saboda wasu dalilai ai ko kai ko kai ne ka tara taro a kowanne ba ka so ka ga ya motsa domin wata kila akwai abubuwan da kake tage tana kanka cewa za ka tura shi guri kaza ya je wakilce ka ko kuma saboda irin kaifin kwakwalwarsa akwai abin da in yana nan idan ya ji zai ba da shawara mai karfi to za ka ba ka so ya motsa wani kuma ko baya nan ba komai abubuwa za su miƙe to sai Allah ya ce ka ba wanda ka ga dama daga cikin su ilimi sai yake wa tabbil lahumullah ka nema musu gafara inna allaha ghafurur rahim lalle allah ne gafara ne rahimu kuma ne jin kai bayan sun yi magana akan wannan aya ta shafi dukkan limamai da jagorori ko ko iyaka annabi alaihi salatu wasallam ta tsaya zancen da yake inganci shi ta shafi annabi alaihi salatu wasallam dan da aka yayi da matsala ko yawa to shine kace ta shafi annabi alaihi salatu wasallam kamar ku tufi a ce akan sai dai ladabi ne za ku yi taro da wani babban yaje ya jita kama da ya kafin ka fita ka zama ce wannan ladabi ne akwai ma gurin da za a je a ce ba ma fita kwata kwata akwai guraren da mitin za ku je duk a kwace wayoyin ku a kulle koba to ina za ka ba inda za ka sai Allah ba wajen sarki yake aya na ta karshe kai لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم الواذا آمين فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم Allah madaukakin sarki yake la taj'alu du'a ar-rasul bainakum kada ku sanya kiran annabi alaihi salatu wasalam da yake tsakaninku yadda za ku kirawo shi ka du'a ibadukum ba'd kamar yadda kuke take kuke kiran sai Abdullahi da Abbas yake sun kasance suna cewa ya Muhammad ya Abul Qasim sai Allah ya hana yake da shi daga yau kar ku ƙara kiran annabi da wannan sunan sai azaman li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam saboda girmama annabi alaihi salatu wasallam sai dai ku ce ya rasulullah ya nabiyallah ya ayyuhal muzammil ya ika ga ubangiji fa da wannan sunayen yake kira ya ayyuhal mudaththir aka sunaye ake wani amma kiransa da sunansa gaba daya Allah madaukakin sarki yace kada a ƙara kada a ƙara Isa kuma Allah ya gaya maka mai da ya faɗa ne a suratul Baqara ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu inna wasma'u ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum ko hadisi yake ji a kawo kana daga murya malamai suka ce daidai yake da annabi ne yake magana kake daga murya idan ana maganganu na annabi Ali da ya kalam ba a so ko me kowa ya mutum da ya daga so yayi tanne ka amma ana yi za gojo ya zo karatu ne mawaya na daga murya wallahi baya cikin ladabi na sauraron maganar Annabi alaihi salatu wasalam baya cikin ladabi idan dai ana fakkar magana Annabi alaihi salatu wasalam duk yadda ka kai to aje muryar ka zaka in kana daga ka to ana jiwa mutum tsoron kada ayyukan sa su lalace domin Allah madaukakin sarki cewa yayi wato masu yin irin wannan wala ta ji aru lahu bil qawli ka jari ba abikum li ba'd an ta'bada a'malukum wa antum la tash'urun ruta aiki yake sannan Allah yake innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun kaga wanda yazo su da ya Muhammad ya kaga suka kulla annabi kira aka ce mabiya yawan su ba su da hankali walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum ina ma za su hakuri dan da bayan gida suke zuwa suna kulla annabi kira sai Allah yake da za su hakuri har ka fito zuwa gare su shi ya fara kai a gare su to sai Allah yake kariya alamullahu alladina yatakallaluna minkum liwada hakika Allah ya san waɗanda suke tunalewa shine ya tasallaluna minkum daga cikin ku liwazan a koye ana cikin yi wani abu ta gefen kofar ta sai dai kada yake karanta ya fuki to Allah ya san masu tunalewa daga cikin ku liwazan wato a koye sai Allah yake fali ahzaril ladina yukhalifuna karibin nan ba irin wanda ka san in kana karanta nawo a gaban malami zai cewa kadi tana da ma'anoni akwai kadi wanda take nufin takalmi it's possible da bature yake fara shine kadi akwai irin wannan a larabci idan wato aka ce ma wani zai zo kace kadi zai iya zuwa takalmi zai zo wata kila fahab kenan ko saboda haka zai iya zuwa to amma akwai ta tabbas to wannan kadin ita ce irin wanda ta zo a wurare da dama kad ya alamu lawul mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilayna ولا يأتون بعد إلا قليلا قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها دي تبت جني قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون قد نرى تقلب وجهك في السماء قد يعلم ما أنتم عليه duka irin wannan katin tana nufin tabbas Allah ya sani ba wai ta kan yi wani to shine kar ya alamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwaza sai Allah yake fa liyahdaril ladina yukhalifuna an amri wanda suke saba wa umarnin Annabi alaihi salatu wasallam suke yayi ne an ce sai wa hun fitna kada wata fitina ta zo ta same su aw yusibahum azabun alim ko azaba mai radadi ta zo ta kama su wata irin fitina shine ma da yake ai fi kulubin cikin zukatan ne kofarin na kafirci kaga wasu suna koma kafirci da kalmomi aw ne bakin ko su zama munafikai aw bid'atin ko su rika yi fadawa cikin bid'a shine fitinar aw yusibahum azabun alim ai fi dunya ko azaba mai radadi ta kama su cikin a duniya bi katilin ta hanyar kasakashi duk zalin ba ba ta hango cewa wai saba annabi da ake shine uwa uba kawai kallon jagorancin kasa muke yi da Allah yake kyale mu da wanda suke jagorantar ta mu ko da za mu dora wanda suke jagorantar mu fara dauko abu wanda yake girma ba an sauri ce abubuwan da bana yawan taba misali yau dan gwada mana sai ga al'umma ta fi damuwa da wani abu da ya zo na siyasa fiye da abin da ya taba martabar annabi ko ba haka bane abubuwa nawa ne suka faru suka taba martaba annabi alaihi salatu wasalam amma gaba ɗaya gari bai dauka waje da aka yi siyasa ko ba haka bane kowa yadda ake zuwa a bada kariya ga yan siyasa ko sarakuna a cikin social media ko da ba za a yi komai a gari ba idan aka suka gari da wannan abubuwan yadda aka yi wa sarakuna da wanda suke yan siyasa da wanda yake kauna annabi zai ji daɗi a ransa cewa lallai ana ba annabi kariya amma ba haka ba amma saboda sarakuna kawai an cire sarki ko an yi kaza shikenan al'umma ba haka ta koma annaba dai sa ta salamu wani ya ce zai tattaka shi a garin nan ɗan midiyar da suke ta damun mu yanzu ba mu ji sun ce kala ba alal akalli ka nuna damuwa ka ba wai ka tada hankali ba ka nuna ka da mutuwa ba ma ko wannan kalmar ka rubuta ba ma goyen bayan abin da kawai da ka rubuta ba ka goyen bayan shi ne wanda za ka yi buga wannan kawai kalmar dan me yasa ba za mu tafi ga mu turu kala kala ba me yasa yadda muke kun in kana aba uku in tsara dawo mata da wannan aya wa abuna uku wa ikwanukum ko wa azwajukum wa akiratukum wa amwalu niktarabtumuha wa tijaratin takshawna kasadaha wa masakin tawdawna ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa tarabbasu wa tarabbasu idan har iyayenku ya kasance kun bi zan iyayenku da 'ya'yanku, da ƴan uwanku da matayenku da danginku da dukiyoyinku da kuke tasarrufi a kan da wato da hada-hadar kasuwancinku da gidajenku da kuka jijjina wayannan abubuwa takwas ɗin kun fi ƙaunar su fiye da Allah da manzansa to ku jira musiba haka Allah ya faɗa ku jira musiba kala kala abin da yafi corona wannan ba yafi corona virus ba kaba annabi alaihi salatu wallahi yafi corona amma al'ummar mu kwata kwata sai ka ga ka ga gano ina al'ummar ina hankalin mu ya tafi ina ya tafi shi sa muke ta ganin musibu kala kala kace kace nan ya je mu haka ba za ka gane musibar ba sai lokacin da mutum ya je guraren ko wani naka wani abu ya same shi ya gidansa sannan fa ya fi gane ciwon abu kana dan uwa yanzu a Kaduna kana da jiya Abuja kana da jiya Borno ko Zamfara ko Katsina sai wani abu ya faru ya zo gidanka ka fi jin fadin ka fi jin sa to haka al'ummar mu take yanzu to saboda haka wajibi ne mu fahimta da kyau abubuwan da suke ta faruwa Allah yana jarabar mu da su ba ma cikin annabin zane shi sa Allah yake taba mu ta bangarori daban-daban kuma za ana kale mu ne saboda addu'a da ya mana cewa kar a halaka mu duka wallahi albarkacin da muke amma yanzu gaba ɗaya al'ummar mu ta zama wata iri ba cewa muka karkaso wani a matsayin ka na mutum ba na ɗan siyasa amma ka sani soyayya annabi ta fita haka ibnu al-qayyim yace soyayya kala uku yace akwai soyayya ta girmamawa da alfarmantawa haka ya faɗa sannan kuma akwai mahabbatu isti'zamin wa ihtiram sannan kuma soyayya kala ta biyu shine yace mahabbatu shafaqatin wa rahma ka so abu dan wato jin kai da kuma tausayawa shine sai ba da misali yace kamar wanda wato da yake wa uba ta girmamawa yana girmama mahaifinsa kuma yana zanta kamar wanda uba yake wa ɗaki kuma ta jin tausayi yana ƙaunarsa saboda shi ne karami yana ƙaunarsa sannan kuma ta uku shine yake ta ihsani ke ta kyautatawa to a cikin guda uku nan wace za a yi wa annabi alaihi salatu wassalam ta farko ko ta biyu ko ta uku duka ibnu qayyim yace gaba ɗaya duka za a yi wa annabi alaihi salatu wassalam dukkan guda uku ya tantance su ka girmama shi kai kyautata masa to sai kake kyautata mar ana bi ta kansa ba ruwanka ba sai muka kai komai ba ba abin da zaka yi amma alal aqall mu gani ko a fuskarka ko kuma rubutun da ka damu mutane a wannan a wannan ka akan wasu ɗan siyasa da kan suka sani wani ya burge ni wallahi da aka zo ana magana da bidiyon ɗan siyasa nan yace ni ba da sa bai sai na ga na mallaki mota irin tasu da gida irin nasu da dukiya irin tasu sannan zan tsoho baki a zancen ya burge ni da wannan maganar shi ne haka mai hankali ke yan siyasa da in an jima za ka gansu tare ko ba haka bane ana jima za ka gansu tare annabi ko ba ka sama da shi sau nawa ka san da ubangida a siyasa kai da kake siyasa sau nawa sau nawa ko kuma ya tsalle daga wannan jami'ar ya koma can kabiti nawa akai za su addu'a la su sa amma annabi alaihi salatu wasalam ba ka ba ka da sama da shi babu amma al'umman mu kawai muna tafiya a haka karaji dai shi ta Allah ya kaje raban mu a dai ku da kuma gaba daya jarabawa kala kala har wannan corona din inda za a kiyaye ai da annabi ya ba mu maganin kai ne wani likita muke yi da shi yace mallam ai mutum mu musulmi mu muke da hanyoyi sauƙaƙa cuta yace za ka yi alwala sau biyar akwai wanke hannuwar yace in ka ci abinci za ka wanke hannu in ka fito daga wata yi za ka haɓa malam janaba ta kama ka a ce sai ka yi wanka sannan kuma uwa uwa nace ba za ƙara ba kuma annabi yace ka ce bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim sai uku da safi sannan ka ce a'udhu bi kalimatillahi tamma da yake yi ma kadan maganin corona virus kewa da kuma mu sai kai za mu wanke hannu amma na fara yin wancan Allah eh idan ka zo yanzu na ganka kai a tijawa ko ka goge hannunka da waye dole mu wanke hannun ala basiratin ka ka tai hannunka da hannu kana tari ka tai wajibi ne in ka gaisa da mutane sai ka wanke hannu duk mun yarda da wannan duk mun yarda da shi amma muna da hanyoyi mun fi kowace irin al'umma al'umma musulmi ta fi kowace irin al'umma hanyoyin kare kai tabu wallahi ko wata irin al'umma yau banda addu'a kai ba Allah ne yake kare mu ba mutum ne fa zaka je siyan nama yanzu Allah ya jarrabe ka da cin nama ka ganji ya zama fata ba jina ya rike hannu kuma yana kai ka san dan me ya fate Allah kuwa ya fate mai koi koi a tiga ta kama shi a gaban ka ya yi haka sannan ya da ya kama nama yana yanka ka je kai ka ci kuma ga corona nan kana ji kuma Allah ya tsare ka nawa kai to to shi kansa maganin da ake da wannan preservative din ko to duk irin wayannan abubuwan ka san Allah ne yake tsare mu ne Allah sabon mutanen mu da aka je ka ga nama akan titi duk kuran nan kuma bayan gurin ka kashi ake bayan gurin da yake ga bola duk kuran da za ta kwaso gaba ɗaya ta zuwa kai duk ba aka bane amma kaga mutum yana ji yana tantsa hannu na taɓa wani ne nama magana da ce yana bai wannan in ana sai da abu na karfe da ake kamawa ba sai ka sa hannu ba karfe sai ya ce wai ba a sauri na ce to wai ba a sauri kaji shi sauri yake ya yanka nama baya kula da yadda ce masa to wata hanyoyin da za ka wani ce wallahi mutane sai sun fice a gwamnati nake ka rika sa wannan karfin mai cokali baki biyu ka rike naman ka yanka duk wanda ya zo ya gani za ka bashi dawa da gane ka zai rika zuwa kiya wai zai ce ba a sauri da gararin na ce wallahi ko mutuwa za a kan nama ba zan biya a nan ba sannan na taɓa wuce wani ina ganin sa wallahi mura yake irin masu naman nan yana haka Allah kafo masu cin nawa ya fi to saboda haka duk wayannan abubuwan Allah ne yake kare mu kawai Allah to amma idan mutum ya ga abu alaba tira ce ka kiyaye ka kiyaye to wala tulqu bi aydikum ila tahluka in Allah ya baka shari'a ta alkin da ta wata hanya ta wannan hanyar za ga wanzu masu dabara wani a ta kankanin su sai zamu abu kwandina ya rufe ko kibiyoyi su zuwa a cikin duk ya kamata to dine ma lai ya auyi shi ba hu azabu na ne ko azaba mai radadi ta same ta a gidan duniya hadisi Abu Hurairah fa annabi yace misali na da al'ummar musulmi ga ko al'ummar duniya gaba daya yace kamar mutumin da ya kunna wuta ne yayin da wutar ta kama gaba daya sai wannan mutanen suka kewaye ko wannan kwari kwari suka kewaye wannan gefen wutar shine yake ja'alul furashi wa hadhihi dawab allati yaqana fil nari yace sai suka zo wannan kwarin gefen wutar suna kokarin fadawa ciki annabi alaihi salatu wasallam yace ni kuma nake kokarin dawo da duk kwarin da yaje wurin kai fada wutar ina kore yace misali na da al'umma da kamar wannan misali ne kamar ni kamar ni da ku ne yace abin da ya faɗa kenan yace kuna kokarin shiga wuta ina kokarin jure faman juhdiya anin nari wa urkhila aljannata faqad faz ana kokarin janna wuta annabi yana mai da mutane yace amma ya zaka yi da aka ce wani ya kwace ya shiga haka annabi ya faɗa sai wani ya fice ya faɗa irin wanda yake mana wannan kaunar mu kuma wacce irin kauna muke masa to shine fa ya zari alladina yukhalifuna an amri aw aw yusibu azabun alim mala yake bi katilin ta hanyar kisa aw haddi ko kuma haddi aw harusin ko dauri ko makamantan haka aw yusibu ya ya ta dalili ya bana
ألا إن الناس في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم ترجعون إليه فينبئهم بما علموا والله بكل شيء عليم.
Allah madaukakin sarki yace ala ku saurara aya sura ta kare kenan kowa ya saurara inna lillahi ma fi samawati wal ardi duk abin da ke cikin sammai da kasai na Allah ne kad ya'lamu ma antum alayhi wannan kaddin irin wasanci tabbas Allah ya san abin da kuke akai wa yawma yurja'una ilayhi aje aka biyar da zancen yau ba ce wa yawma turja'una ilayhi ai ma magana da kai da wanda baya nan ba cewa kowa zai koma ku tunda ranar da za ku koma zuwa gare shi fa yunabbi'uhum bima Allah madaukakin sarki zai bawa wannan al'ummar labarin ayyukan da suka aiwata wallahu bi kulli shay'in alim lalle Allah madaukakin sarki masani ne bi kulli shay'in da komai Allah yana sanar da kowa da komai saboda kada wani ya tsammanin akwai abin da zai tsuya wa Allah madaukakin sarki abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yi wa na'am amma Sauka. Abokin zama a gidan da yake na haya, ƙofa ɗaya suka haɗa. Gaskiya, gaskiya idan aka haɗa a wato irin wannan gidan a matsayin wato maharar yake yake kowa ne ba da izini haka ne ba. Ɗan zai nemi izini haka zai yi idan mutum ya tashi shiga gidan haya duk gaba ɗaya ko sun haɗa tsakar gida ɗaya to wajibi ne ne zai shiga sai ya nemi izini sannan a bashi wata gidan mata gidan matarsa ita za ta ce dubu ta gama duba ba cewa duk ko ba wacce take a wannan wato tsakar gida ita za ta wace yin dubuwa idan kuma kowa bangaren sa daban to kawai an ya tashi ko a sallama kawai zai yi in kowa bangaren sa daban amma idan dai tsakar gida ɗaya suka hada to ko shakka babu akwai hargiri akwai fitina sai ya nemi izini sun ba shi dama ya shigo dan ba ka ba akwai kwado ai gine kawai alaji wannan wato wato bai taba fado min a gaba irin wannan matsala kuma hakan tana faruwa cewa wajibi ne in dai ka zo ka tantace wannan gidan to wajibi ne sai an baka izini gida ka shigo to ka ji za ki tsere irin wannan yanayin ai zama ne na larura ba ka da tacewa ba daidai kake da gidanka ba saboda haka yadda zaka nemi izini a wani gida a baka izini a baka dama haka zaka nemi izini a irin wannan gidan da suka hada ni tsakar gida daya akwai fitina gaskiya saboda sau da yawa zaka zo ka tarar da wata abun girki ta kofa ɗakin ne ta yi ɗaurin kirji tana ne kuma ya zo ya wuce wannan haramun ne Allah ya haramun ne sai dai idan ko da yaje a yi ka'ida cewa za su zama cikin ne cikin wato hijabun wanda kuma zai wahala yau da gobe kaga wannan abin da Alhaji ya faɗa ina ta tunanin sa ba haka tana faruwa saboda babban al'amari ne kuma wallahi al'umma mu bata kula ne bata kula ne Allah ya dace da mu Allah ya zaka na to Allah ya kiyaye shine jawon yana magana akan wani bature ya tura masa ko tanis ne cewa au tanis kai sun fara yin naman gongoni na mutum eh ka gama cin naman gongoni da mu da ba ma ci bane mai ko saboda haka naman gongoni na mutum saboda haka sai a yi kokari a kiyaye ai ko wallahi da kinan duk sun fake din sa inna lillahi wa inna ilaihi Allah ya kiyaye alaikum salam mala ari kun san yau mun ƙara minti a girin kuwa saboda haka idan saboda mu kai ƙarshen sura shi za mu ka ƙara yau mun ƙara minti a girin yau awa ɗaya da minti a girin da ɗaya ya ayyuha alladina amanu bi ta'dinkum alladina na faɗi ta biyun ba wace da wace karfi faɗi na'am sai kuma inna akramakum inda Allah ya tsaka guda uku nan na bade da wala alfi ko yadda ajin kuma ladina malakat wa idha hasana al-ismata sannan kuma inna akramakum inda Allah haji ne na bada misali cewa sai a nemi sirri jara ko me kudi cewa abin za a bada ajiya kudi sai a nemi me kudi a bashi ajiya ba wanda ya fi kowa takawa ba ka gane mun yi wannan matsalar Allah mu ta ina ga ku ya kuri mu tsaya da kike so ku hadisi musalsal mursal shine wanda wanda tabi'in da bai ga annabi bai ce annabi ya ce a ga yanzu misali in zan yi magana in nace dan fodi wai dace kai kanka ko in dai ka karanta tarihi ya zaka ce eh je ga mu ya ga ya mu cewa ne ya ga ya mu ko saddaura a je dan fodi in ce saddaura ya ga ya mu in ka san tarihi za ka ce to malami ko kuma yaje ga Sardauna ka bayyana da yau yawa sai dai ce wani ya ga mun shi kuma Sardauna ya ga ba ko kuma shi ma wani ya ga ba to shi ne kawai tarihi almajirin sahabi zai zo shi annabi ya ce shi ne da annabi shi ne hadisi Musa Abu Salim bin Sahabi saka yawa da to shi ne Musa to da ko da
a kan jihadi na farko da nan na biyu wajen jin abu. Yake yani. Misali inda ya sa aka kira abincin cewa a shekarar da biyu a ci abincin nan. Ka san cewa da an yi da sallah aka ci to kowa ya je wuri kaza za a ci abinci. Ka san kafin ya zo ka ci ne. Ko bai shiga ba. Yawwa. Shi ma mara lafiya ka san ba zai iya zuwa ba. ka je gurin ka zauna ka cin duka. Ya duk da cewa ma'anar farko ba ta fi fitowa haka imamu ibn imamu mufassiri ne ko mufassiri ne ai wurin da yake kawai ne ya ko ta fi akan cewa akan jihadi ana magana babu lokaci saboda ayat da muka tsara abubuwan da muka faɗa ne Allah ya ba mu gamsa wannan kai kuskure Allah ya yi akwai daura auren alaji a wannan tafi ne zuwa insha Allah ta'ala ranar asabar amma a tattuna za a yi domin a rubo ubangiji wanda kusan sarki Allah ya yi lafiya a zama lafiya wanda ba ya samu damar zuwa ba dama abin da aka fi bukatar shi ne addu'a muna roƙon addu'a a gurin al'umma wani gina da yawa ba su gane wa nake nufi wani kai da wani ta a hannun dawa na in sha Allah ta lafiya mun go za a daura auren ta ranar asabar din nan mai zuwa a Katsina muna roƙon ubangiji wanda kusan sarki Allah ya ba su ruwa asiri Allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya ina rawa ubangiji da sunayen kyawawa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba da shi gadan mu ina rawa ubangiji da sunayen kyawawa musulman da sada iya gida da abin da Allah ta ba su ne na eh kai a ina ba ai su zai akwai ƴaƴan da samari ma ba biya gosu ba suna zuwa karatun nan ai kowa ya san ƙari ne a da eh yawa an tafi an tafi kara ya tafi yawa na kun kun san kara tsoron tukun ya ko kara tsoron tukun ya ala yi eh kafa tukun ya guda nan to ba ta uku kenan jira tukun ya abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka kuskure Allah ya yafe mana muna roƙo ubangiji da sunayen da kyawawa ko inda muka fuskanta duk wanda suka yi mana suke da alheri Allah ta biya mu kafin cikin jiru na zamani Allah ka kare Allah ka tare imanin Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon mutu Allah ka nuna mana kai ya kai ce ka ba mu ikon guje mata اللهم كنا سيدنا إلى طاعتك ولا تكلنا إلى أنفسنا سوف تعلم أو على ذلك اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين